وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin da uku kenan yau ga wata ko ashirin da uku ga watan bakwai shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin mu muhtasarus sira wannan kuma shine darasi na 24 kun samu tabbas 24 to da kyau ina jin abinda muka karanta na karshe shine khurujuhu ila ta'if ko yau kuma za mu tashi al-isra wal mi'raj haka ne ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة بحلقة باب المسجد ثم عرج به إلى السماء الدنيا فرأى فيها آدم ورأى أرواح السعداء عن يمينه والأشقياء عن شماله ثم إلى الثانية فرأى فيها عيسى ويحيى ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس ثم إلى الخامسة فرأى فيها هارون ثم إلى السادسة فرأى فيها موسى فلما جاوزه بكى فقيل له ما يبكيك قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي ثم أرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم ثم إلى سدرة المنتهى ثم رفع إلى البيت المعمور فرأى هناك جبريل في صورته التي في صورته له ستمائة جناح وهو قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى wato abinda za mu karanta yau abinda ake kira al-isra wal mi'raj lafazin al-isra'u yana nufin tafiyar dare akan ce sara yasri haka kuma akan ce asra yusri an fahimta ku wallaili idza yasri سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الإسراء تفير دري سنكم سي المعراج أبين دا أكي نفي المعراج وتشيني هوا سما زوا سما ita tafiyar daren wato tafiyar da aka yi kenan daga makka zuwa baitul maqdis a kasar sham zuwa masjidul aqsa shi kuma al-mi'raj daga baitul maqdis din daga ƙasa wato kuma zuwa ga sama har yi zuwa ga saman bakwai tafiyar da aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam ita wannan tafiya daga makka zuwa baitul maqdis ita ce al-isra' daga baitul maqdis kuma zuwa sama shine al-mi'raj wannan hadisa ta al-isra wal mi'raj tana ɗaya daga cikin abubuwa da suka faru a makka wanda suka fi kowane abu samun kaso mai tsoka na riwaya imam al-bukhari kadai ya rawaito riwaya ɗaya har guda 20 shi kadai muslim kuma riwaya 18 banda abinda sauran malaman hadisi suka rawaito kan qadiyya ta al-isra wal mi'raj kuma a tarihanci ta faru ne a shekara ta goma bayan hijira ko bayan shekara ta goma an shiga shekara ta sha ɗaya saboda haka wannan shine kuma zance mafi inganci an fahimta ku mala ya ce sun maƙusuriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi tafiyar dare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ila baitul maqdis ya zuwa ga baitul maqdis rakiban alal buraq yana mai haye akan dabbar da ake kira burak kar wani ce me sunanta da Hausa ba ta da suna da Hausa wata maganin ta maballa tana sa mata suna suhbata jibril alaihi salam yana tare da mala'ika jibril alaihi salam fa nazala hunak ya sauka a can baitul maqdis wa salla bil anbiya'i imaman yayi wa annabawa sallah a matsayin shine limamin su gaba daya wa rabata al buraq ya daure ita wannan dabba ta al buraq bi halqati babil masjid a jikin wato kofar masallaci sun ma'urija bihi ila sama'id duniya sannan aka tafi da shi sama har ya zuwa ga saman duniya sama ta ɗaya kenan fara'a fiha adam ya ga annabi adam alaihi salam a ciki wara'a arwahal arwah su'ada'i an yaminihi wal ashqa an shimali ya ga ga rayukan as-su'ada wato mutanen kirki yan aljanna a daman annabi adam alaihi salam ga kuma rayukan wato kafirai wato mutanen banza a hagun ɗin annabi adam alaihi salam wannan shine abin da ya gani a saman farko sun ila thaniya sannan ya tafi sama ta biyu fara'a fiha isa wa yahya a can ya ga annabi isa alaihi salam ya ga kuma annabi yahya sun ila thalitha sai zuwa sama ta uku fara'a fiha yusuf a can da ya ga annabi yusuf alaihi salam sun ila rabi'a sannan zuwa sama ta hudu fara'a fiha idris a can ya ga annabi idris alaihi salam summa ila al-khamisa fara'a fiha harun sai kuma zuwa wato ainihin ta biyar a can da ya ga annabi harun alaihi salam summa ila sadisa fara'a fiha musa a saman shida kuma wato ainihin ya ga annabi musa alaihi salam falamma jawaza yayin da ya wuce inda annabi musa yake baka sai annabi musa ya kuka fakila sai aka ce da shi fakila lahu ma yubki me yasa ka kuka qala abki anna gulaman bu'itha ba'di yadkhulu aljannata min ummatihi aktharu mimma yadkhuluha min ummati abin da yasa na kuka wani saurayi da za a turo bayana a matsayin annabi za a samu adadin masu shiga aljanna cikin mabiyansa sun fi adadin masu shiga aljanna cikin al'ummata wato yana nufin annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم ثم عرج به الى السماء السابعه sannan aka je da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa sama ta bakwai falaka fiha ibrahim a can da ya ga annabi ibrahim alaihi salam khalilullah kenan summa ila sidratul muntaha sannan aka je da shi zuwa ga magariyar tukewa summa rufi'a ila albaitul ma'mur sannan aka kai shi zuwa wurin da ake kira albaitul ma'mur wa tur wa kitabin مسطور في رق منشور والبيت المعمور فرأى هناك جبريل أتن يجا ملائكة جبريل عليه السلام في صورته أتكن صورة دا الله يهلتش أصفة دا الله يهلتش له ستمائة جناح شي كدنا دا ففكي تريشدا وهو قوله تعالى شيني فدن الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه من رأى من wato waye ya gawa manzan Allah ne ya ga mala'ika jibril ra'ahu abdamir ya udu ila jibril domin jerin ayoyin na nuna mala'ika jibril ake shine wala qad ra'ahu hakika ya ga mala'ika jibril nazlatan ukhra karo na biyu wato ya gan shi a siffar da aka halicce shi a kai karo na biyu inda sidratul muntaha a wurin magani tukewa wato wannan ya nuna kafin wannan lokacin da kuma can ya gan shi karo na fari ganin shi da ya karo na fari shine ranar da aka saukan masa da wahayin farko da mala'ika jibril ya kama shi ya matsa shi a jikinsa yace ikra ina cewa ma ana bikari har sau uku sannan yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم ranar da ya garzo gida a gujana cewa zammiloni zammiloni wala kad khashitu ala nafsi ina ba dan fahimta amma banda waɗannan lokuta guda biyu malaika jibril yakan zo ne a siffar dan adam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo ne a siffar dan adam galibi yakan zo a siffar sahabin nan da ake kira Dihya ibn Khalifa al-Kalbi mutum ne kyakkyawa malaika jibril kan zo a siffarsa har sahabbai ba sa gane wani lokacin sai ce yanzu duk ya zo ya fita sai manzo Allah ya ce ai malaika jibril ne ya zo ya fita ma'ana ya gaishe a siffar da aka halicce shi kenan so wannan cewa wala qadar ahu shine abin da hadisin bukhari ya nuna wala qadar ahu nazratun ukhra inda saddal muntaha indaha jannatul ma'wa amma kaga da yawa daga cikin waɗansu suna fassara la qadar ahu wato manzan Allah ya ga Allah an gane ku dan sun fassara sun madana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adana nan ma suka ce dana wato man Allah ya kusanci ya kusancuwa ya kusanci ubangiji ga shi dab da shi ma'ana ya gan shi kenan fatadalla ya ƙara matsawa kusa fa kana qaba qausaini aw adana har ya kasance tsakanin shi da shi kamar zira'i biyu ko abin da bai kai zira'i biyu ba tsakanin shi da wa kenan a bisa ga fassara wanda hadisi ya inganta akan cikin sahih bukhari ma'ana tsakanin shi da malaika jibril kenan amma masu fassara sai sun cewa wato manzo Allah ya zama dab da ubangiji tsakanin shi da shi zira'i biyu wanda ba haka aya take nuna an gane ko dan idan mutum ya bi jerin sidirin ya koyar da wa ya koyar da manzon Allah ya sanar da shi zo mirratin wato dai malaika ta dole kenan ma'abucin karfi fastawa wa huwa bil ufuqil a'la lafazin wa huwa dukkan sai ulu ila malaika ta ila malaika ta wa huwa bil ufuqil a'la thumma tana fatadalla fa kana qaba qawsani aw adna fa awha ila abdihi ما أوهى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ma'ana dai mala'ikar jibril idan ka duba siyakin ayar gaba ɗaya shi ake nufi da haka bai dace ba mu raba lamiri mu ce wannan lamirin na koma zuwa ga mala'ikar jibril na koma zuwa ga Allah ma'ana manzon Allah bai ga Allah ba tunda Abu Dharr al-Ghifari ya tambaye shi cikin hadisin Muslim hal ra'aita rabbuk hal hal ra'aita rabbak kaga ubangijin ka manzon Allah ya ce nurun anna arahu an gane ku kaga zo min ran malaika jibril fastawa wa huwa bil ufq al adla aw bil qala thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adla dum malaika jibril kamar yadda aka ce masa zo min ratin anan gurin an fassara shi cikin suratul kuwirat suratul kuwirat an gane ku Allah ce masa zai quwwatu ne inda zil arshi makin muta'in thumma amin duk dai malaika jibril ya nan وما صاحبكم بمجنون an gane ku ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين كذا لقد رآه نما دوا ملائكة جبريل كما يدنا نقول لقد رآه نزلة أخرى ثم لقد رآه بالأفق المبين إلى فتكون فهمت وكلمه ربه وأعطاه ما أعطاه وبنجي يمس مغنى يباشي أبن يباشي وأعطاه الصلاة يباشي صلى فكانت قرة عين رسول الله صلى تكسن تيتي فلن تكن من ذن الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه يا عند من ذن الله يوى يغيري أتكن الأمة سا وأخبرهم يباس لابارن أبن دي فالو تكن دي اشتد تكذيبهم له sai karyatawa da suke yawa manzon Allah ta ƙara tsanani ma sama da da suka ce zai tabbata shi kai makarici ne ya tafi yadda muke yi ta wata ɗaya ko kwana arba'in ko sama da haka ka je ka ce wa cikin dare da je da kai an dawo ina fata an fahimta wato su suna hukunta abin da al'amura da ido ke gani wasu san ba al'amura ne kuma ya fi karfin abin da ido ke gani da in ba haka ba ko da annabawa da suka shuɗe kafin shi ya zo ya tara su ya mutu sallah a bai su majalis wannan al'amura ne da gaibu dole mutum ya ba da imani ba za ka ce ba ya sun mutu aka tashe su ina ba ta fahimta al'amari ne da gaibu abinda nasu ya tabbatar sai ka ba da gaskiya ka tabbatar da shi ya fi karfin ka gano shi da tunanin ka ko kwalwarka wa sa'aluhu an yasifa lahum baitul maqdis masu ta'annuzi cikin su suka ce siffanta mana baitul maqdis tunda ka ce ka gan shi fajallahu Allahu lahu hatta ayanahu sai Allah ya yaye masa hijabi da ke tsakaninsa da baitul maqdis har gashi daga maka yana hango baitul maqdis wa ja'ala yukhbiruhum bihi yace gaba da ba su labarin abin da ke cikin baitul maqdis kofa ta kaza tana kallon kaza akwai azara kaza a wuri kaza window kaza iri kaza ne akwai abu kaza yana ba su labarin gaishe na gani da idansa wala yastati'una an yaruddu alaihi shay'a ba su da ikon mayar masa da martani da komai wa akhbarahum an ayrihim allati ra'aha fi masrahu wa marji'ihi a lokacin da maza Allah ke kan hanyar dawowa ma akwai gungun ayari na fataki na Qurayshawa sun taho daga kasar Sham da kayan kasuwancin su yace musu ma abin da ku tambaye ni ba na wuce ayarin yan kasuwan ku a daidai wuri kaza kan hanyar su dawowa maka wa an wakati kudomiha yace ina jin za su zo nan da kwana kaza kuma daidai lokacin da ya faɗa ku wa anil ba'irin ladhi yuqdimuha ko yuqaddimuha ya ba da labarin ma wani rakumi ne a gaba a cikin ayarin tafiyar fa kana kama qala al'amari dai ya kasance kamar yadda manzon Allah ya ba da labari fa lam yazidhum dhalika illa subura hakan ba abin da ya dade su face halaka wa aba zalimuna illa kufura kafirai suka ki suka bijire kawai su sai kafirci tsatsa kaga nan gurin ba hujja suke ne ba kenan irin waɗannan kafiran waɗanda irin waɗannan dalilai suka bayyana a gare su a sarari a madadin su yi imani amma suka kafirce su Allah yake nufi cikin faɗinsa innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim wato waɗanda suka kafirce ko kayi musu wazi ko baka yi musu ba dai ba za su yi imani ba ubangiji ta ala riga sun yi rufi akan zukatansu ya toshe kunnuwansu ya kuma sanya wani murfi akan gannansu zuciyarsu alkhairi ba zai shiga ba idansu ba zai ga gaskiya ba gani na bi haka kuma kunnuwansu ba za su saurari gaskiya ba sauraro na biyayya su kuma Allah yake nufi da ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم lalle waɗanda kalmar ubangiji ta tabbata a kansu ta azaba ba za su taɓa yin imani ba ko da za ka kawo musu kowace irin aya ba za su yi imani ba hatta ya rawar azab alim har sai in sun ga azaba sannan sai za su yi imani to kuma idan mutum bai tashi yin imani ba har sai da ya ga azaba to imanin ba zai masa ba zai masa amfani ba shine falam yaku yanfa'uhum imanuhum لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر wato imanin mutane ba zai musu amfani ba in ba su yi imani ba har sai da su ga azaba kire da mu wato kaga nan gurin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya kansa gafara ya takaice qadiyya ta al-Isra wal Mi'raj wato ya takaice ta matukar takaicewa ko da ke tana da fadi inda kadai ita zamu karanta a cikin wannan darasin wato daga dukkan bangarorinta kila ba za mu iya kaiwa gaccinta ba amma abinda nake so ku fahimta don ku samu tushe qadiyya ta isra'i da miraji ta zo cikin alkur'ani kuma ta zo cikin hadisai inganta akwai waɗanda suke takaita bincike sai su ce isra'i ya zo cikin alkur'ani amma miraji babu shi cikin qur'ani sai a cikin hadisi to amma idan mutum ya fada da nazarinsa kuma ya kalli maganganun malamai sai ya ga da isra'i da miraji duk suna cikin qur'ani kamar yadda su biyan kuma duk suna cikin hadisi domin isra'i ne sura ma gare shi guda suratul isra aya farko kuma kai take magana subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid alladhi al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir wato tsirki tabbata ga ubangiji wanda yayi tafiyar dare tare da bawansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya a cikin wani bangare na dare tare da bawansa daga ina min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa daga masallaci mai alfarma na makka zuwa ga al-masjid al-aqsa masallaci manesanci an kira shi da suna masallaci manisanci saboda nisansa tsakanin shi da makka Allah zai baraka na kauda wanda muka sanya albarka a daura da shi kasar sham gaba ɗayan ta wuri ne mai albarka saboda makwabtakarta da baitul maqdis idan an ce sham kuma wato wurin da ya shafi lebanon ya shafi syria ya shafi palestine ya shafi jordan duk ana kira shi da suna sham wuri ne mai albarka hadisai ma sun zo waɗanda suke nuna a ƙasar sham ɗin za a tashi kiyama kuma sannan annabi isa alaihi salam da zai sauka a ƙarshen zamani zai sauka ne a ƙasar sham ɗin sannan kuma galibin annabawa sun yi hijira zuwa can wurin annabi ibrahim ya yi hijira zuwa ƙasar sham wanda jinahu wudutan ila al-ardh allati barakna fiha kaga ƙasar sham ɗin kenan al-aqsa alladhi barakna hawlahu ila al-ardh allati barakna fiha lil-alamin sannan kuma na aka gadarwa banu isra'ilawa lokacin annabi Musa alaihi salam wa arsalna alqawmal ladina kanu yustad'afun masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmu wa ma kanu yasna'u ma'ana dai Allah ya yi tafiyan dare tare da manzo sallallahu alaihi wasallam dare gaba daya a'a wani bangare na dare ba ma dare gaba ɗayansa ba ne tun da an kwanta barci aka tafi da shi kafin a tashi daga barci kuma aka dawo da shi kaga wani bangare da dare shi ne abin da kalmar lailan take nufi shi yasa ya zo na kira bai zo ba al-laila bil alif wal lam da yana nufin duka daren kenan amma tun da lailan wani bangare da dare wani yanki da dare wato mu'jiza ta bayyana sarari a nan gurin sosai mun je wancan wuri da shi limuriyahu min ayatina domin mu nuna masa ayoyinmu shine annabawan da ya gani da kuma yadda aka nuna masa aljanna da ya ga waɗansu dangin al'amuran da ke cikin aljanna linuriyahu dan mu nuna masa wani abu min ayatina cikin ayoyinmu ba duka ba dan ayoyin ubangiji suna da yawa ko da yawa innahu huwa samiul basir to wannan aya suke magana Isra'il miraji kuma su ne waɗancan jerin ayoyi wato ainihin na cikin suratul najmi kuma suna nuna wato ainihin mi'raji ayoyin da muka karanta wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha kaga sidratil muntaha a kasar take kowa sama a sama ce indaha jannatul ma'awa kuma lalle hadisi yana cikin bukhari manzo Allah ya ga aljanna din abin da ke ci iz yaghsha sidrata ma yaghsha yayin da ya ga ababan mamaki da ke lullube da wannan bishiya bishiya ce ganyenta wato kamar kunnuwan giwa fankata fankata ƴaƴanta ka qilali hajar kamar da manzo Allah ce kamar kula ta zuba ruwa ka manya manya din nan sannan kuma ga ta wato ainihin kamar lu'lu'i mai ban mai ban kai shi iz yaksha sidar ta ma yaksha ma zaga al-basar wa ma taza laqad ra'a min ayati rabbih an bayyana wannan ko anan haka malai kawo shi a takaice to amma kamar yadda na faɗa wato yana da faɗi ko wani littafi a nan mai littafin ya yi aiki ba kankanin aiki ba a cikin sira dai yana daga cikin littattafai waɗanda suka tashi abubuwa wato ya tara dukkan shi bai damu da ya tara maka ruwayoyi ba yana so ya ya maka istikhlasi na muhimman abubuwa da suka faru na farko dai abin da ke cewa nan gurin riwayoyi da aka ruwaito sawa'un cikin bukhari ko cikin muslim ko cikin littafin hadisi waɗanda sauran littafin hadisi waɗanda suke magana akan al-isra wal miraj dukkaninsu sun yi tarayya da juna ba wai duka suka yi tarayya kan kowace gaba ba amma wata ruwayar ta kawo abin da wata bata kawo ba ta kawo wannan kuma ta kawo abin da wacce bata kawo ba idan ka haɗa su su duka za ka fita da sakamakon cewa ga abin da shine hakikanin abin da ya faru a cikin mi'raji wanda ruwayoyi suka ambata abu na farko shakkur sadari muqaddimar tafiyar kenan an tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda tsaga kirji da muka yi magana lokacin da yake yaro karami an kai shi reno cikin Banu Sa'ad yayin da yake hannun Halimatu Sa'diyya a wannan tsaga kirji na biyu a daren da za a yi Isra'i da shi bayan sallar isha'i annabi ya kwanta barci a gidansa a makka sai kawai ga mala'ika jibril ya keto rufin gidan ya shigo ɗakin da maza Allah ke maza Allah na kwance kwantar da shi ya tsari kirjinsa kamar yadda ake tsari kirjin mutum a asibiti za a yi masa fida ba wani anasiziya ba komai saboda wannan mu'jiza ce ya fitar da wato ainihin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam wato ainihin ya wanke ta da ruwan zanzam sannan wato ainihin ya zo da wani kasko kamar na zinari haka wanda yake cike da hikima sannan ya mayar da zuciyar wurinta kuma ya cika kirjin manzon Allah da wannan hikima din sannan ya mayar ya rufe ya dinke shi sannan ya sai tashi mu tafi to wannan ruwayoyi sun tabbatar da wannan kenan sannan abu na biyu daga cikin abin da ruwayoyi suka tabbatar tafiyar da aka yi din daga baitul maqdis daga makka zuwa baitul maqdis akan burak kamar yadda muka ce burak yadda hadisi ya siffanta ta dabba ce wadda wato ainihin ta fi jaki amma ko bata kai alfadari ba idan ta daga kafarta inda ta sake saukewa shine karshen abin da ta gano a gaba to kaga idan tana hararo abu na nesa da yawa kamar kilomita biyu ko uku ma'ana duk lokacin da kafa to kaga wannan lalle za a ci tazara mai yawa cikin ganin lokaci haka hadisi ya siffanta ta har aka je baitul maqdis manzo Allah ya sauka da kai sannan ya daure dabbar a daidai inda tirken da annabawa da suka rika hijira baitul maqdis annan suka rika daure dabbobin su shi ma dai ya daure ta sannan ya shiga cikin baitul maqdis din wato cikin masallacin kudus ya yi sallah raka'o'i guda sannan ya fito sai mala'ika jibril alaihi salam ya zo masa da kofi guda biyu ɗaya kofin giya ce a ciki ɗaya kuma madara ce a ciki ya ce manzan Allah ya zaɓi ɗaya sai manzan Allah ya zaɓi madara sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika jibril ya ce da shi asaftal fitra ka dace da tsarki ma'ana maza Allah bai dauki giya ba sallallahu alaihi wasallam wannan riwayoyi da sun tabbatar da wannan mukaddimar abin da ya faru ana a wata riwaya an nuna cewa ya yi wa annabawa sallah kamar da can Sheikh Muhammad bin Abdul Habib kawo a cikin masallacin kafin wato a hau sama da shi amma a wata riwayar ta nuna a sama ne ya yi musu sallah an gane ku to wannan abu na biyu kenan abu na uku wato riwayoyi duka sun taru bisa ga cewa lokacin da mala'ika jibril ya zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙofofin sama za a shiga mala'ika jibril sai da ya bamba su ƙofa ya nemi izinin buɗewa aka ce wane ne ya ce jibril waye tare da kai ya ce muhammad an aika ku zo dama an ba shi izini ya zo ya ce eh an ba shi izini ya zo sannan aka buɗe suka shiga a kowace sama da suka je sai da mala'ikun da suke tsaron wannan samar suka yi irin wannan tambayar mala'ika jibril ya ba su irin ansar da ya ba su a can guda taban a saman farko ya ga annabi adam alaihi salam a sama ta biyu ya ga annabi isa da annabi yahya a ta uku ya ga annabi yusuf a ta hudu ya ga annabi idris a ta biyar ya ga annabi harun a ta shida kuma ya ga annabi Musa a ta bakwai kuma ya ga annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim yana jingina a jikin ɗakin da ake kira albaitul ma'mur albaitul ma'mur wani ɗaki ne a sama wanda kullum mala'iku suke shiga su ma su yi ibada yadda Ka'aba ake shiga ibada haka suke shiga su manzo Allah ce kullum mala'ika dubu ne suke shiga su fita tunda farkon duniya har yau idan suka fita kuma gobe ta dubun jibo ta dubu din har zuwa tashin kiyama kaga adadin malaiku ba kadan bane wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu wa ma hiya illa zikra lil bashar da lalle adadin ba kadan bane to ruwayoyi sun nuna haka kar ku manta akan cewa wato a wannan lokaci da aka farlanta masa sallah akan hanyar sa ta dawowa sai game da annabi Musa alaihi salam ya tambaye shi mai ubangijinka ya farlanta maka ya farlanta al'ummarka na sallah manzo Allah ba shi labarin salloli guda hamsin a yini annan musa ba shi shawarar cewa ya kamata ya koma ya nemi wato ainihin a yafe masa a a sabake masa ta zaman to kaɗan a rage ya koma ubangiji ya rage biyar ya sake dawowa annan musa ya sake ba shi shawarar ya sake koma yana ta koma ana rage biyar har sai da ta dawo biyar wato daga hamsin ta dawo guda biyar lokacin da ya dawo dai shi annabi musa dai yana ganin cewa yana da kyau da ya nemi rigi dai daga biyar din ma ta zama dai bata kai haka yawa ba don saboda mutane wato kar su kasa yi manzo Allah ce na roki ubangiji har ma na ji kunya kuma yanzu in sake roƙon sa akan a rage to da bai ce haka din ba sai manzo Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi ka je guda biyar din ce amma kuma ladan hamsin hiya khamsun wa hiya khamsun ma yubaddalu alqawlu ladayya ka je guda biyar ce za a yi amma kuma ladan hamsin dan ba a musanya zance a wurina an rage adadin amma ladan ba a rage ba wato wannan nake nuna fadin rahamar ubangiji inda kai ka ba mutum aiki kuma ka rage fadin aikin kaga sai ka rage ladan da aka yi jinga za ka fita amma Allah sai ce aje guda biyar din ce amma ladan hamsin ma yi baddalul qawlu ladayya dan ba a musan ya zace a wuri to durwayoyi sun nuna wannan sannan kuma riwayoyi sun yi tarayya wajen nuna cewa wato ainihin lokacin da manzon Allah ya dawo akan hanya ya ga wannan ayari na matafiya na shawa waɗanda suke ɗauke da kayan kasuwanci kuma ya zo ba su labari sannan kuma ruwayoyi sun nuna irin yadda ƙurayshawa wato ainihin suka karyata manzo sallallahu alaihi wasallam duk da irin waɗannan al'amura da suka faru wato na hujjoji don sun ce siffanta musu baitul muqaddas ya kuma siffanta musu amma musu yadda ba wani abu mai muhimmanci a cikin qadiyya ta al-isra wal mi'raj wato shine akwai malaman da suke tunanin cewa al-isra wal mi'raj an yi shi ne a mafarki akwai masu kokarin su ce haka waɗansu su ce an yi shi ne birruhi labil jasad sun yadda a farke ne amma ruhin manzan Allah aka tafi da shi kadai ba gangan jikinsa ba idan an ɗauki wannan zancen abin nufi an zare ran an tafi da shi ya ji an yi isra'i aka dawo da shi kuma aka mayar idan ko mun ɗauki zancen farko wato cewa a mafarki ne idan a mafarki ne da ya kamata kurashawa su gare tashi ai kowa yana mafarki kuma a cikin mafarki ya ga abin mamaki kuma idan ya farka ya bada labari ba a kare tashi da in mafarki ne ya da ba za su kare ta ba su da hujjar kare ta ke sannan kuma da da ruhi ne nan makil da ba za su kare ta ba amma su abin da ya fi sa su karyata yaya za a yi isra'i da miraji bin ruhi wal jasadi ma'an gangan jikinsa da ruhinsa gaba daya aka dauke shi daga maka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa ga sama su wannan shine abin da ya musu abin nan to zance mafi inganci wanda ruwayoyi suka nuna bayan ayoyin can na alqur'ani shine isra'i da miraji an yi shi ne bin ruhi wal jasadi ma'an sannan an yi shi ne yaqazatan la manaman a farke ne ba a cikin mafarki ba sannan manzon Allah ya ɗauke shi ne kacokan ɗinsa ruhinsa da gangan jikinsa wannan shine abin da ruwayoyi suka nuna kuma wannan shine ke nuna mu'ujiza din shi ke nuna aya daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala ina ba da fahimta to ina ga sai mu takaita anan dan shi malamin takaita ya nan sai ce faslun fil hijra fasali dangane da yin hijira zuwa madina قد ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي عكاز وغيرها يدعوهم إلى الله فلم يجبه أحد منهم ولم يؤوه يتي من أنبت أبايا ماذا الله يكسن يوافي الموسم yakan je taruka na shekara-shekara kamar aikin haji kulla am a kowace shekara yattabi alhajja fi manazilihim yakan bi alhazai a masaukansu yana yi musu wa'azi yana kiran su zuwa ga musulunci wa fi ukkaz kuma yakan bi su har kasuwar nan ta ukkaz shahararriyar kasuwar baje koli da laraba suke tun lokacin jahiliya wa gairiha da waninta cikin tarurruka yad'uhum ila Allah yana kiran su zuwa ga Allah falam yujibu ahadun minhum amma ba wanda ya ansa masa walam yu'wihi ba wani wanda ya nemi ya karbi bakuncin annabi a garin sa annabi je garin sa ya zauna akan ce awahu idan ka taro mutum garin ka zo wajen ka ya zauna wato kaga manzon Allah wajen kokarin yada da'awa yakan wajen yin wa'azi yakan bibiti inda mutane suke kiraye su sallallahu alaihi wasallam yakan ribaci taron jama'a koya mutum ya samu taron jama'a kuma ya samu daman ya jefa wata kalma ta alkhairi kar ya sakaci da ita dan bai sani ba kila Allah ya amfani waɗansu mutane da wannan kalma shi yasa daidai da taro na jana'iza an je ana haƙa rami kafin a haƙa rami din an ɗauko gawa an ajiye ta mutane suna zugun annabi sai ya ribanci irin wannan taron yayi wa'azi sallallahu alaihi wasallam wato duk lokacin da ya samu dama ko ya take yakan yi amfani da ita in ba haka ba ya zai rika bin su har kasuwanni fa kana mimma sana Allahu li rasulihi أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا يبعث في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد yana daga cikin gatan da Allah yawa manzon sallallahu alaihi wasallam kabilar Aus da kabilar Khazraj wanda laraba kabilun laraba ne guda biyu mazauna Madina sun kasance sukan saurari hulafa'ihim kawayensu wanda suke da kawance da su wato ainihin cikin yahudawan madina yahudawan suna cewa annan nabi yuba a cikin hada zaman lalle ko annabin da za a turo a wannan zamanin na ƙarshe fanattabi'uhu idan ya zo mu yahuda za mu imani da shi mu be shi wa naqtulukum ma'ahu qatla'at mu hada karfi da karfe tsakanin mu da shi mu yake ku mu kashe ku irin kisan da aka yi wa adawa haka yahudu suke gorantawa larabawa tunda su yahudu suna kan addini na annabi Musa suna bin saukakken littafi duk da sun jirkita wani sashi daga cikinsa suna ganin kuma waɗannan larabawa ɗin maguzawa ne addinin gargajiya suke bi na bautar gumaka da haka suke ta sa ran turo annabin da idan ya zo za su haɗa kai da shi don su yaƙi wato ainihin maguzawa masu bautar ainihin gumaka da kuma tsafi to su kuma ausa wa kasar suna jin wannan magana wa kanat al ansaru tahujju ka ghairiha min al ard mutanen madina sun kasance wato sukan je aikin haji irin yadda larabawa suke a da lokacin jahiliya dole yahud yahuda ko ba sa zuwa falamma ra al ansaru rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yad'u an-nas ila allah yayin da su mutanen madina suka ga manzon Allah na kiran mutane zuwa Allah wa ta'ammalu ahwalahu suka lura da halayensa da ɗabi'unsa qala ba'dhum li ba'd sai sashin su suka ce da sashi ta'lamuna wallahi ya qaum anna hadha alladhi tawa'adakum bihi al-yahud ce kai yan uwanmu ya kamata ku sani cewa wannan shine wanda yahudawa suke razana ku da zuwansa cewa zai zo su yi imani da shi su yake ku fala yasbiqunnakum ilayhi kar ku bari yahudawa su riga ku imani da shi ku yi mana ku imani haka an sa rawa suka yi wa junansu nasiha wa qaddara Allahu ba'da zalik Allah kuma ya kaddara daga baya annal yahudu yakfuruna bihi yahuda su suka suka kafirce da manzon Allah fa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala wa lamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah ce yayin da wani littafi ya zo musu daga wajen Ubangiji musaddiqul lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da yake tare da su wato su yahudu kenan wa kanu min qablu sun ko kasance a da kafin saukar da shi littafi na alqur'ani yastaftihuna allazina kafaru suna neman nasara akan kafirai ina ma su samu nasara a turo annabi nan wato su haɗa kai da shi don su yaƙi maguzawa su karkashe su falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin nan da suka sani cikin littafin su ya zo musu shine annabin kafaru bihi sai suka kafirce shi Allah ce falalatullahi alal kafirin la'antar Allah ta tabbata akan kafirai mana kaga wannan aya tana nuna yahudu a da fata suke na turo annabi amma da aka turo shi kuma su yi mana shi abin da yasa su da suna tsammani in an tashi turowa za a turo shi cikin banu isra'ilawa to da sai ga ya fito cikin wata kabila daban ba ta su sai suka kafirce mishi wato kaga yadda kabilanci yake da illa sai ga mutum yakan sa mutum ga gaskiya yana gani amma sai sai ya kibinta wal ayatu ba'daha idan ka hada da ayat da take bayan wannan shine bi isa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah baghin an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين تر da abin da suka musanya wa kansu da shi a ce su kafircewa abinda Allah ya saukar kawai ba dan kawai ba sai dan zalunci da hasadar dan me Allah zai saukar da falala akan wani wanda ba su ba shi ne abin da sai su kafirce ba dan annabi ya gajiya wajen ba su hujja da dalili ba kan cewa shine annabi ba wai dan siffofin da annabin ya zo da shi ya zo da su sun ci karo da siffofin da a taura da linjila suka yi sharhi ba duk siffofin su ne bayanin shi ne tun daga tarihin haihuwar da tashinsa da hijirarsa duk abin da annabi ya zo da shi na siffofi da ɗabi'u shine abin da ke cikin attaura da linjila amma abin da ya sa kawai bagayen an yi nazarin lahu min fadli ya lamun yasha wa min ibadi dan me Allah zai saukar da wata fadalarsa akan wanda ba su ba cikin bayansa dan me shine abin da ya sa yahudu ba su yi imani ba bai'atul aqabatul ula mubaya'a ta farko da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama daga mutanen Madina falaqiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil mawsim inda al-aqaba sittata nafarin min al-ansar kulluhum min al-khazraj lafazin al-aqaba wani wuri ne akan hanyar ta'if daga makka shine ake kira al-aqaba inda a nan gurin su Allah sarawa tun da idan sun taho wato daga madina za su biyo ta wannan wajen a nan suka haɗu da manzan Allah suka masa mubaya wato ta imani da shi da kuma cewa za su taimake shi shi yasa ake kiran bai'atul aqaba al-ula wato falamma laqiya rasulullahi wa alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil mawsim inda al-aqaba yayin da ya haɗu da mutanen makka wato a mutanen madina kai inda al-aqaba sittatu nafar min al-ansar ya haɗu da mutum shida cikin mutanen madina kullahum min al-khazraj dukkan su kuma daga cikin kabilan khazraj suke minhum as'ad ibn zurara dayan su kenan jabir ibn abdullah ibn ri'ab as-sulami daga cikin su akwai wannan mutanen guda biyu as'ad ibn zurara da kuma jabir ibn abdullah fadahum ila al-islam manzo Allah ya kira su zuwa ga musulunci fa aslamu duk suka musulunta sun marajawo ilal madina suka dawo madina fa da'awu ilal islam su ma suka ci gaba da kira zuwa ga musulunci fa nasha al islam fiha musulunci ya yaɗu a madina hatta lam tabqa darun illa dakhalaha har yanzu to ba wani gida face sai an samu mutum daya ko biyu da suka shiga musulunci falamma kana al'amul muqbil yayin da shekara ta kewayo ja'a minhu muthna ashara rajulan da mutum shida suka musulunta yanzu kuma mutum goma sha biyu sun zo daga madina din sun zo maka a sittatul ula mutum shidan farko din nan sun zo khala jabiran in ban da jabir wa ma'ahum ubada ibn samit ƙari akan waɗanda a wannan shekarar suka fara zuwa sune ubada ibn samit wa abul haytham ibn tayhan da abul haytham ibn tayhan wa ghayruhum da waɗansu su aljami usna ashara rajula dukkanin su dai mutum sha biyu suka a gada shida yanzu kuma wata shida ta karu ba wai ana nufin waɗannan ne kada suka musulunta ba kowane gida an samu musulunta ba wai yake da su kone da aikin haji ba wanda yake da su kone da aikin kar kuma ta aikin hajjin da suke a wancan lokaci kawai ziyara ce ba dai dan ba riga an shar'anta aikin haji ba sai bayan hijira da shekara biyu ko wani makamancin haka aka shar'anta aikin haji amma tun lokacin jahiliya irin aikin hajjin da annabi ibrahim ya ada a baya a tarihi tun da shi ya fara yin aikin hajji kuma aka umarce shi ya shela wa iz bawwa'na li ibrahim makan al-bayti alla tusrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud wa adhim fi an-nas bil hajj aka ce ya shelanta wa mutane zo aikin hajji يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم mutane za su zo maka waɗansu a ƙasa waɗansu a kan abin hawa kowane irin nau'i na abin hawa don su zo su ga amfani da dama da za su samu a cikin aikin naji amfanin duniya da amfanin lahira shi ne lishin ruma na gara kaga to wancan lokacin ana zuwa aikin naji to sai dai mutanen makka duk da suna da awar bin addinin annabi ibrahim amma sun garwaye shi da bautar gumaka duk da suna da'awar bin millata ibrahim amma sun cakuɗa da maguzanci irin nasu na jahiliya shi yasa akwai yadda cewa akwai Allah a makka ba su ce babu shi ba amma kishiyoyi suka samu shi kuma in an tambaye su wake kashewa wake raya za su ce shi Allah babban su na kasan ba sa kashewa ba sa rayawa amma me yasa kuke bauta musu sai ma na abuduhum illa li yuqarribuna illa kamun kafa muke da su wasila muke da su tawassuli ne dan su kusanta mu zuwa ga Allah sannan idan mutum zai tashi maka rantsuwa akwai babban rantsuwa akwai karamar rantsuwa in ka ce karamar rantsuwa sai rantsi da lata da uzza amma babban rantsuwa sai rantsi da Allah shine wa aqsamu billahi jahada imani makulan rantsuwa kiran daga sai dai kasa ba na sun yi da akwai Allah ke amma an garwaya abin da gargajiya da shirka da waye da sauransu yadda su akwai Allah tunda sun garwaya da shirka Allah bai an shi musuluncin zo bai ce musu suna musulmi sai kira su suna kafirai musulmi to kaga a yau a rayuwar mu za a ga cewa da dama akwai abubuwa na addinin mu wanda mun cakuɗa su da gargajiya da al'ada da maguzanci maguzanci da abubuwa da yawa haka wanda akwai bukatar a tace su in ba haka ba da'awar bin addinin kadai addinin yana garwaye da gargajiya da al'ada da wani maguzanci maguzanci ubangiji ta alaba da karba ubangiji zai karbe ta ne tatacciyar ta yadda mazan Allah zai da ta laqad ataitukum biha bayda'a naqiyya laylaha ka nahariha la yazighu anha illa hal mazan Allah ya ce na zo muku da ita faraqal daranta da rananta da daya la yazighu anha illa halik ba wanda zai kaucewa hanyar gaskiya sai halakaki amma ba dan gaskiya ta kasa bayyana kanta ba da dalilanta gaskiya tana da ta abita in ka ga mutum yaki ba dalilin ne ya kasa ba shine ya taurin kai ko lailu haka na hari la yazibu anha illa hari da haka babu abin da yake da wahala a duniya ka daga cikin mutanen Makka ya je Madina riwayar Bukhari ta ce Mus'ab ibn Umayr da Abdullah ibn Umm shi ne malamai suka haɗa rawayoyin guda biyu cewa a'a shi abu salima al-asabi manzon Allah ya tura shi ne don ya je ya gano yanayin madina ya dawo ba don ya zauna ba ko shakka babu shi yau zuwa amma waɗanda aka tura don su zai zo na shi ne mus'ab ibn umayya da abdullahi bin ummu maktum ina ba da mun fahimta abin da zai baka mamaki garin da wanda suka musulunta ba su da yawa a tura suka tafi daga makka ko ɗaya ko biyu kaga akwai mukhatara akwai shiga hadari da rai sannan tafiyar kanta kilomita ɗari hudu da wajen ashirin kuma a kasa kuma cikin duwatsu da ƙulubai da wahala da sun sabai sun yi aiki ba ƙarfi ko shakka babu sabai sun yi aiki ko shakka babu wato yanzu kamar muna cin musulunci ne a kullum a mota wahala inda suka sha wahala kai ba ma wai wancan karnin sahabbai ba wanda yake mai tsawo akwai lokacin da muka yi tafiya a nan wurin za mu je yola muka rinka bin sulkokiya cikin dajin nan da muka tuno lokacin cewa kasar adamawa sai kai musulunci suka jaddada musulunci a kasar adamawa ba jirgi ba mota ba komai kawai akan doki ko jaki ko alfadari ko a kasa daga nan garin wani zaka je yola wajen kilomita 800 wanda ka taso daga sokoto ka ga ba garin aiki ba to amfanin tuna waɗannan a tarihi shine sai su ƙara maka himma kai da kake idan mutum yana da mahanga ta baya a tarihi shine sai ya koyo al'amura na kirki jarumta sadaukar da kai don ya sa su a cikin rayuwarsa ta wato tarihi kamar madubi ne za ka dubi kanka a cikinsa kaga kasawarka ko kuma daidai ɗinka idan mutum ya irin yadda waɗancan mazaje suka ɗauka a baya ya shi yadda muke yanzu sai ga cewa gaskiya akwai rauni mai tarin yawa ta tarda raunin ma ya wuce misali wato ba na nufin cewa a samu wani yanzu ya zage ya zama irin su matsaf ibn umair ya tafi kilomita dari hudu a kasa tunda Allah ya sauka je hanya ka yi amfani ko da dagen hawan mana amma za ka samu motocin mana zuwa daular aure ne ban zuwa isar da musulunci bane ba daidai da kasar su mai da ko kasar su dinwada ko wani abin nan dan za a yi wani wazin mago za su musulunta duk lokacin da mutum yi yake da mota mai kyau ta zuwa daular aure shi amma duk lokacin da kace ga magunawa a wani lokaci kaje za a musulunta da su ba yadda za a je da wannan sai ka je tambayar wani ya mota tana lafiya wallahi yau mota ta ta je gare da a an yi kaza yayi kariya kan ni da ba a bi wace sai wace ce sai ya maka shi ma'ana sai motar sa ta zuwa daura aure ce ta alfahari Allah ya ba da asiri kuma matsalar shi ne duk kyawun motar ka idan ka mutu dai ba za ka yi makabarta da ita ba a kori gunar man da ake kai mutane makabarta duk kudin mutum da mutum ya shiga wacce ya shiga wacce ya shiga wacce karshe kuma da ke mutum a kori gunar zuwa makabarta wato dan adam ne makomarsa ya kamata ya gyara ta hanyar imani da kuma aiki na gari manna Allah sai ya tura musu Mus'ab ibn Umair wa amarahu an yuqri'ahum al-Qur'an wa yu'allimahum al-Islam fa nazala ala Abi Umama sai ya sauka a gidan Abi Umama waye Abi Umama shine As'ad ibn Zurara fa kharaja bi Mus'ab fi ihda kharijatihi fa dakhala bihi hayitan min hitani bani Zafar wa tararai dan mutacin gari ya zagaya ga babansa Mus'ab ibn Umair sai ya fita tare shi sai ya sauka a wata gona daga cikin gonakin bani zafar fajala safihi suka zauna cikin gonar wajtama ilaihi ma rijalun mimman aslam adadin musulmai da suka musulunta kasan tunda ba a da yawa akwai zumunci sai suka zo aka taru ga musu abin umayar malamin da manzo Allah ya turo musu suka zauna cikin gonar islamu sa'ad ibn mu'az musulantar sa'ad ibn mu'az wa usaid ibn hudayr فقال سعد بن معاذ سي سعد بن معاذ سيد الأوس شوكبان قبيل الأوس كنا يتي لأسيد بن هضير يتي دا أسيد بن هضير اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليصفها ضعفاءنا فازجرهما je ka tafi wajen waɗannan mutane guda biyun da suka zo kawai don su wautar da hankulan masu raunin a su yana nufin mus'ab da kuma abdullahi bin yawon je ka same su fajjohu ma ka tsawata musu su da ciki fa inna sa'ad bin zurara ibn khalati law na zalika da kafaitu kadhalika yace domin naga wanda yake tare da su shine as'ad ibn zurara ibn khalati dan gongona ne wato shi da shi iyayensu mata ya da kanwa yace ba dan haka ba da ni zan yi a madadin ka mun ji sa'ad bin mu'az yace da usayd bin hudayr wa kana sa'ad wa usayd sayyidai qaumihima shi ko sa'ad ibn mu'az da shi da usayd ibn hudayr su ne shugabanni a cikin mutanen su wato kenan mutanen kabilar aus fa akhadha usayd bin hirbatu sai usayd ya dauki mashin sa ثم أقبل إليهما يجي wurin مصعب بن أمير ده عبد الله بن أم مكتوم فلما رآه أسعد بن زرارة يا أن سعد بن زرارة يجي قال سيتي لمصعب يتي مصعب هذا سيد قومه قد جاءك wannan da kake ganin shi a kafe yana daga da cikin shugabannin mutanensa gashi nan ya zo wurin ka fasduqin lahafi gaskata mu'amalar ka tsakaninka da ubangiji wajen mu'amalar ka da shi wato kyautata zuciyarka sarai Allah zai taimake ka tanadi kalmomi da ya kamata ka yi amfani da su don kiran shi zuwa ga musulunci mai fasu gilla kana mus'ab sai mus'ab yace in yukallimni ukallimu in dai zai mu magana za mu samu fahimtar juna zan masa magana fa waqafa alaihima sa'ad yana zuwa sai ya tsaya wato usayd yana zuwa sai ya tsaya akan su fa qala yace ma ja'a bikuma ilaina me kawo ku garin mu tusaffi hadi du'afa ana kuna neman masu raunin cikin mu ku wutar da hankulan su bi ku me kawo ku itazila ku tafi kuma mu waje in kana lakum fi anfusikum haja in kuna da buƙatar ci gaba da numfashi tattara na ku na ku ku bar garin qala lahu mus'ab shi ne ba wani baya neman rigima baya neman fada sai mun amince da shi a wato ne shi bata suma to ba za ka ba za ka dan zauna ba ka saurara ka jimi za mu ce fa in radita amran qabiltahu in ka ji an faɗa abin da kake so ka karba wa in karitahu kufa an kama takra in kuma ka ki shikenan ko ba mu tilasta maka ba ka jefar da abin da ka dabe maka ba kai tafiyar ka wanda ka ga abin shi kuma ka dauka kaga wannan shine abin da hankali ya gare shi ko da ba shari'a hankali ya yarda da wannan fa qala sai wasa da ce an safta eh kai magana ta adalci wannan ba magana ce sun maraka da hirbatahu wa jalas sai kafa mashinsa ya taka shi a kan kasa sai ya zauna ya ce baɗi miji daga ne har da akwai ragowar rayu bala'i gida ba ya kwantar da shi kasa wala me da suke shaka fakallamahu mus'abun bil islam wato da'awa tana bukatar jarumai waɗanda ba sa jin tsoro matukar mutum matsoraci ne ba zai iya da'awa ba in dai mutum ya san matsoraci ne shi to kare mutum fagen wa'azi haka ba laifi ya karantar a aji ko a dogo a cikin soro inda ba ta ko ba haka ba inda babu hayaniya da yawa amma wa'azi ya fito ya challenge din mutane wallahi masauraci ba zai iya ba wallahi tallahi dan kana ganin waɗansu daga cikin yan dabar farko ya zo a ciki abin nan dan sai zo ba fakallamahu mus'ab bil islam wa tala alaihi alquran mus'ab sai masa bayanin musulunci ga yadda musulunci yake ya yi bayanin sharhin musulunci da kyakkyawar rayuwar da ke ciki ya karanta musu wani abu na alkurani ce bari ma ka je karanto masa yaji qala yace fa wallahi la arafna fi wajhihi al-islam qabla an yatakallam fi israqihi wa tahallulihi yace wallahi mun gane musulunci a fuskar sa tun kafin yayi magana da yaji wa'azin yaji an karanta masa alkur'ani mun ga yadda fuskar sa ta canza kyalle da suke da haske da suke yi israr haske ta hallula kyalli da fuskar su take mun riga mun nutsu cewa zai furta kalmar shahada sun makala sannan sai ce ma ahsana haza wa ajmalahu kai abun mamaki wannan zancen da kyau yake wannan zance da da kyau yake matuka kaifa tusna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din yaya kuke in za ku shiga wannan addinin yaya ake yi قال له سيتي بشي تغتسل وتطهر وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق yace ka je ka yi wanka ka yi tsarki ka zo ka yi shaida ta gaskiya ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sun mutu salli raka'atin kai sallah raka'a ili guda biyu fa qama wa tasal ita ce je wanka wa tahara thawbahu ya tsarkake tufafinsa wa tashahada wa sallah raka'atayn yayi kalmar shahada ya sallah raka'a biyu a wajen ثم قال سنتي إن ورائي رجلا yace ban da ni ba a gama ba ni yanzu ta riga ta gama daga ni kan an gama yace amma bayana a kona yana nan in tabi'a kuma lam yatakhallafu anhu ahad min qawmihi in har kuka ci nasara ya bi ku to duk mutanen sa kowa sai ya bi ku ba wanda zai rage ana samun irin waɗannan yanzu ko da ka je kasar maguzawa ka je ka samu wani tsoho a tattara ɗaki inda zai musulunta duk karkarar za a musulunta amma in da musulunta ba duk ba wanda zai musulunta sai an nemi shawararsa akwai irin waɗannan har yanzu ai ba ma cikin ƙauyuka ba hatta cikin gari za ka samu wani ko da da'awar sunna ɗin nan wani ya zama kawai shi kaɗai a gida ya hana kowa sakat inda zai karɓi sunna kowa sai karɓa amma saboda ya ƙi karɓa kuma shi yake da kuɗi ko shi yake da cewa a gidan duk wanda zai shiga mashin shi ya sai masa duk wanda zai da zuwa mai sigina shi ya sai mishi duk wanda ga dan jaran sa karan fada sunan kasuwa wadan su ce da sun yake a kasuwa kaza ko kaza ko kaza ko kaza kila ce ba shi to saboda haka sai ya faɗa abin da ya gada ma ya hana mutane sakat amma inda zai fahimci sunna shi kenan da zai je masallaci su ɗaya shi kenan kowa ya tafi yace bayana akwai wani fa yana nan in dai zai zai zai shiga musulunci tare da kutu ba wanda zai rage wa sa'arshuduhu ilaykum al'an zan je in yi masa dabara in turo shi in turo shi wurin ku yanzu shine sa'ad ibn mu'az summa akhadha hirbatahu kaga usayr shi fa sa'ad din ya turo ka je ka kore su yanzu ya zo summa akhadha hirbatahu sai ya dauke mashin sa wa sarafa ila sa'adin fi qaumihi yaje wajen sa'ad yana zaune cikin mutanensa wa hum julusun fi nadihim suna zaune a wurin dandalin su shine nadi fa qala sa'ad sai sa'ad yace da shi ahlifu billahi sa'ad yace kai ina na rantse da Allah laqad ja'akum bi ghayril wajhi alladhi dhahaba bihi wannan fuskar da ya zo da ita ba da ita tafi daga nan gurin sa'ad bin mu'az yana ganin usai ya ce wannan fuskar ba da ita tafi daga nan gurin
inda mutane suke kiraye su sallallahu alaihi wasallam ya karni bace taron jama'a koya mutum ya samu taron jama'a kuma ya samu daman ya jefa wata kalma ta alkhairi kar ya sakaci da ita dan bai sani ba kila Allah ya amfani waɗansu mutane da wannan kalmar shi yasa daidai da taro na jana'iza an je ana haƙa rami kafin a haƙa rami din an ɗauko gawa an ajiye ta mutane suna zugun annabi sai ya ribanci irin wannan taron yayi wa'azi sallallahu alaihi wasallam wato duk lokacin da ya samu dama ko ya take yakan yi amfani da ita in ba haka ba ya zai rika bin su har kasuwanni فكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا يبعث في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل آت yana daga cikin gatan da Allah yawa manzon sallallahu alaihi wa sallam kabilar Aus da kabilar Khazraj wanda laraba kabilun laraba ne guda biyu mazauna Madina sun kasance sukan saurari hulafa'ihim kawayensu wanda suke da kawance da su wato ainihin cikin yahudawan madina yahudawan suna cewa annan nabiyin yi ba a su da zama lallai akwai annabin da za a turo a wannan zamanin na ƙarshe fanattabi'uhu idan ya zo mu yahudu za mu yi imani da shi mu be shi wa naqtulukum ma'ahum qatla'at mu haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakaninmu da shi mu yaƙe ku mu kashe ku irin kisan da aka yi wa adawa haka yahudu suke gorantawa larabawa tunda su yahudu suna kan addini na annabi musa suna bin saukakken littafi duk da sun jijjirkita wani sashi daga cikinsa suna ganin kuma waɗannan larabawa ɗin maguzawa ne addinin gargajiya suke bi na bautar gumaka da haka suke ta sa ran turo annabin da idan ya zo za su haɗa kai da shi don su yaƙi wato ainihin maguzawa masu bautar ainihin gumaka da kuma tsafi to su kuma ausu wa khadra suna jin wannan magana wa kanat al ansaru tahujju ka ghairiha min al ard mutanen madina sun kasance wato sukan je aikin haji irin yadda larabawa suke a da lokacin jahiliya dole ne yahudi yahuda ko ba sa zuwa falamma ra'a al ansaru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yad'u an-nas ila Allah yayin da su mutanen madina suka ga manzon Allah na kiran mutane zuwa Allah wa ta'ammalu ahwalahu suka lura da halayensa da ɗabi'unsa qala ba'dhum li ba'd sai sashin su suka ce da sashi ta'lamuna wallahi ya qaum anna hadha alladhi tawa'adakum bihi yahud sai kai yan uwanmu ya kamata ku sani cewa wannan shine wanda yahudawa suke razana ku da zuwansa cewa zai zo su yi imani da shi su yake ku fala yasbiqunnakum ilayhi kar ku bari yahudawa su riga ku imani da shi ku yi maza ku imani haka an sarawa suka yi wa junansu nasiha wa qaddara Allahu ba'da zalik Allah kuma ya kaddara daga baya annal yahudu yakfuruna bihi yahuda su suka suka kafirce da manzon Allah fa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala wa lamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah ce yayin da wani littafi ya zo musu daga wajen ubangiji musaddiqul lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da yake tare da su wato su yahudu kenan wa kanu min qablu sun ko kasance a da kafin saukar da shi littafi na alqur'ani yastaftihuna allazina kafaru suna neman nasara akan kafirai ina ma su samu nasara a turo annabi nan wato su hada kai da shi dan su yaki maguzawa su karkashe su falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin nan da suka sani cikin littafin su ya zo musu shine annabin kafaru bi sai suka kafa su Allah ce falalatullahi alal kafirin la'anta Allah ta tabbata akan kafirai mana kaga wannan aya tana nuna yahudu a da fata suke na turo annabi amma da aka turo shi kuma su yi mana shi abin da yasa su da suna tsammani in an tashi turowa za a turo shi cikin banu isra'ilawa to da sai ga ya fito cikin wata kabila daban ba ta so sai suka kafirce mishi to kaga yadda kabilanci yake da illa sai ga mutum yakan sa mutum ga gaskiya yana gani amma sai ya kibin nan wal ayatu ba'daha idan ka hada da ayat da take bayan wannan shine bi isa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghin an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab wa lil kafirin azabun tir da abin da suka musanya wa kansu da shi a ce su kafircewa abin da Allah ya saukar kawai ba don kawai ba sai don zalunci da hasadar dan me Allah zai saukar da fadala akan wani wanda ba su ba shi ne abin da sun suka kafirci ba dan annabi ya gajiya wajen ba su hujja da dalili ba kan cewa shine annabi ba wai dan siffofin da annabin ya zo da shi ya zo da su sun ci karo da siffofin da attaura da linjila suka yi sharhi ba duk siffofin su ne bayanin shi ne tun daga tarihin haihuwar da tashinsa da hijirarsa duk abinda annabi ya zo da shi na siffofi da ɗabi'u shine abin da ke cikin attaura da injila amma abin da yasa kawai bagayen an yi nazarin lahu min fadlihi ala man yasha min ibadi dan me Allah zai saukar da wata fadalarsa akan wanda ba su ba cikin bayansa dan me shine abin da yasa yahudu ba su yi imani ba bai'atul aqabatul ula mubaya'a ta farko da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama daga mutanen Madina فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم عند العقبة ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج لفظ العقبة ونولين أكان هنير طائف دقا مكة ake kira al'aqaba inda a nan gurin su lansarawa tun da idan sun taho wato daga madina za su biyo ta wannan wajen a nan suka haɗu da manzon Allah suka masa mubaya wato ta imani da shi da kuma cewa za su taimake shi shi yasa ake kiran bai'atul aqaba al-ula wato falamma laka rasulullahi wa alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil mawsim inda al-aqaba yayin da ya hadu da mutanen makka wato mutanen madina kai inda al-aqaba sita tanafar min al-ansar ya hadu da mutum shida cikin mutanen madina kullahum min al-khazraj dukkan su kuma daga cikin kabilan khazraj suke منهم أسعد ابن زرارة لا ينسى كده جابر ابن عبد الله ابن رئاب السلمي daga cikinsu akwai wannan mutanen guda biyu as'ad ibn zurara da kuma jabir ibn abdullah fadahum ila islam manzo Allah ya kira su zuwa ga musulunci fa aslamu duk suka musulunta sun marajau ila madina suka dawo madina fada'u ila islam su ma suka ci gaba da kira zuwa ga musulunci fa nasha al islam fiha musulunci ya yaɗu a madina hatta lam tabqa darun illa da khalaha har yanzu to ba wani gida face sai an samu mutum daya ko biyu da suka shiga musulunci falamma kana al'amul muqbil yayin da shekara ta kewayo ja'a minhu musna ashara rajulan da mutum shida suka musulunta yanzu kuma mutum goma sha biyu sun zo daga madina din sun zo maka as-sittatul ula mutum shidan farko dinnan duk sun zo khala jabiran in ban da jabir wa ma'ahum ubadatu bin samit ƙari akan waɗanda a wannan shekarar suka fara zuwa sune ubada ibn samit wa abul haytham ibn tayhan da abul haytham ibn tayhan wa ghayruhum da waɗansu su al jami'u thna ashara rajula dukkan su dai mutum sha biyu suka zo kaga da shida yanzu kuma wata shida ta karu ba ana nufin waɗannan ne kadai suka musulunta ba kowane gida an samu musulunta amma waye yake da sukunin yaje aikin haji ba wanda yake da sukunin yaje aikin haji kar ku manta aikin hajjin da suke a wancan lokaci kawai ziyara ce ba dai dan ba riga an shar'anta aikin haji ba sai bayan hijira da shekara biyu ko na makamancin haka aka shar'anta aikin haji amma tun lokacin jahiliya irin aikin hajjin da annabi ibrahim ya ada a baya a tarihi tun da shi ya fara yin aikin hajji kuma aka umarce shi ya shela wa iz bawwa'na li ibrahim makan albayti alla tusrik bi shay'a wa tahhir bayti lit ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud wa adhin fi an-nas bil hajj aka ce ya shelanta wa mutane zo aikin hajji ya atuka rijalan wa ala kulli dhamir يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم mutane za su zo maka waɗansu a ƙasa waɗansu a kan abin hawa kowane irin nau'i na abin hawa don su zo su ga amfani da dama da za su samu a cikin aikin naje amfanin duniya da amfanin lahira shi ne lishin rumuna da kaga ta wancan lokacin ana zuwa aikin naje to sai dai mutanen makka duk da suna da awar bin addinin annabi ibrahim amma sun garwaya shi da bautar gumaka duk da suna da'awar bin millata Ibrahim amma sun cakuɗa da maguzanci irin nasu na jahiliya shi yasa akwai yadda cewa akwai Allah a Makka ba su ce babu shi ba amma kishiyoyi suka samu shi kuma yan an tambaye su wake kashewa wake raya za su ce shi Allah babban su na kasan ba sa kashewa ba sa rayawa amma me yasa kuke bauta musu su ce mana abuduhum illa liyuqarribuna illa kamun kafa muke da su wasila muke da su tawassuli ne dan su kusanta mu zuwa ga Allah sannan idan mutum zai tashi maka rantsuwa akwai babban rantsuwa akwai karamar rantsuwa in ka ce karamar rantsuwa sai rantsaye da lata da uzza amma babban rantsuwa sai rantsaye da Allah shine wa aqsamu billahi jahada imani makulan rantsuwa kenan daga sai dai kasa ba na sun yadda akwai Allah ke amma an garwaya abin da gargajiya da shirka da waye da sauransu yadda su akwai Allah tunda sun garwaya da shirka Allah bai anshi musuluncin zo bai ce musu suna musulmi ba sai kira su suna kafirai mushrikai to kaga a yau a rayuwar mu za a ga cewa da dama akwai abubuwa na addinin mu wanda mun cakuɗa su da gargajiya da al'ada da maguzanci maguzanci da abubuwa da yawa haka wanda akwai bukatar a tace su in ba haka ba da'awar bin addinin kadai addinin yana garwaye da gargajiya da al'ada da wani maguzanci maguzanci ubangiji ta alaba da karɓa ba ubangiji zai karbe ta ne ta tacciyar ta yadda manzon Allah zo da ita laqad ataitukum biha bayda'a naqiyya laylaha ka nahariha la yazighu anha illa hadi manzon Allah ya ce nazo muku da ita faraqal daranta da rananta da daya la yazighu anha illa halik ba wanda zai kauce wa hanyar gaskiya sai halaka amma ba dan gaskiya ta kasa bayyana kanta ba da dalilanta gaskiya tana da ta saboda shakar abita in ka ga mutum ya ki ba dalilin ne ya kasa ba shine ya taurin kai kawai lailu haka na hari la yanzu wa anha illa hali da haka babu abin da yake da wahala a duniya ka hana mutum al'ada idan ba ba al'ada bane ba sako ne ka iya hana mutum aikin sako ka ce masa kare ya sai a kare ya zuna duk zai ji a jikinsa ba kyau ko da yana yi amma abin da yake na al'ada iya da kakanni ka ce masa ba kyau ba zai da wani sai gaba bai da dan wai shi gani ki idan ya yarda abin nan ba kyau sai tuno babansa ya mutu a kai ma'ana babansa halakacce ne gudun kare ce babansa halakacce ne sai ce abin da kyau ba za a daina ba dan zai tuna babansa ya mutu shekara goma da tauce ko shekara ashirin ko shekara bakwai da tauce ko shi har ya mutu yana yin wannan abu yanzu ne idan na zo na yawa wannan abin ta waye abin nan hakan wato ya kunshi cewa wato babana halakakke ne ya mutu na kan halaka to gudun kare ya tabbatarwa babansa akan halaka yake sai ya kasu ba zai gani al'ada matsala ce gidoji matsala ce sai mutum ya yi yakin da su kafin ya iya